أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر هنا تكون سورة من جرمة سورة من البركة suratul hijr wanda muna ƙarshe ta mun kwana a labarin annabi shu'aibu da annabi salihu da kuma jawabin da Allah ya yi mabayin shi cewa khalaqatuka li an ta'budani fala ta'ab ya kai bawa na nayi ka dan ka bauta man kada ka sa wasa وبركة من رزقك فلا تتعب لا كما تمكن أزلك كوهلا يرضيت بما قسمت لك إن كيت دعوان لك ما أعطيتك راحة القلب والجنة سيم باك هوت زوجيا الجنة وإن لم ترضى بما قسمت لك إن بكيت دعونا با فلسوف أسلط عليك الدنيا zan dunguzo ma duniya tarkudu kai ta sukuwa mashrikan wa magriban ba ka gabas ba ka yamma kal wuhush kamar namun daji fi jami'il farari tadur kana yawo a kowane irin fakan kare wala tazidu ala ma qasamtu laka shay'a ba ka iya ƙara ko da ƙwarar burburwa akan abin da na rubuta ba Allah tabaraka wa ta'ala yace ma annabi ya sassauta fukafukan shi ga mu'minai wa qul ka ce musu inniya ana an-nadhiru al-mubin ni ne mai gargadi gare ku da azaban Allah mabayyanin gargadi kama anzalna al-azab yadda muka saukar da azaban mu ala al-muqtasimin ga wanda ke rarraba addinin su sune yahudu da nasara الذين جعلوا القرآن عظيم wanda suka sanya Qur'ani aziyin abin rarrabawa ai kutubuhumul munazzala littafan da aka sauka musu daga sama sun mai da ita aziyin ai adza yanki yanki ai amanu bi ba'din sun yi imani da wani abu wa kafaru bi ba'din suka kafirce masa shi wakila wasu ko suka ce al'uradu bihi allazi na ji al'ur'ana izin ko kuma kama an zanna alal muqtasimin yadda muka saukar da azabanmu ga alal muqtasimin masu rarraba akan hanyoyin makka suna tare dukkan mashigan makka ai ikatasamu turka makka sun raba hanyoyin makka yasudduna nasa anil islam suna hana mutane yin musulunci ya ba'dhum fil qur'an sihr wasu kuma sun zama muqtasimin sun raba kalmar su a cikin qur'ani wasu sai su ce ba qur'ani sihiri wa ba'dhum kahana wasu su ce bokanci wa ba'dhum shi'r wasu ce waka ce al muqtasimin dai al yahud yahudawa su ne suka raba addini أو كفار مكة أو كفار مكة أو هم جميعا ko da Yahudawa da kafaran Makka su Allah ke rufi wa'anda yake an zanna al'azaba ala mutajimi mun saukar da azaba ga wanda ke rarraba addini idan hajji ya matso suka san kabilu za su shigo Makka jama'a jama'a sai su yi su ce yanzu ma za na kuli liwafi na alaina ku zo mu yi mitin a yi shawara a yi magana da baki guda da wanda ya biyo ta gabas da wanda ya biyo yamma da wanda ya shigo maka ta kudu da wanda ya shigo ta arewa mu yi mitin ya zama da magana guda za mu rika magana da su da an ce annabi muhammadu sai mu ce mawaƙi ne ko mu ce boga ne ko mu ce matsari ne to da haka suna yin mitin idan hajji ya matso suka san kabilu za su zo su tambaye su labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su ce nanzuru ma za na kuri liwafi na alaina ku zo a yi mitin a yi magana da baki guda bari mu za a ce ma yan haji la mutta an yi tsaruna an amri muhammad dole sai sun tambaye mu annabi mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba wa illa idza gafanna idan muka rafkana sai ta da'una Muhammad duk mutanen da ke shigowa sai sun bi annabi Muhammad alama huwa fihi akan addinin shi na bauta ma Allah guda fakalu sai suka ce to bana na kuru sihiru duk wanda ya biyo maka ta ko ina da ya ce ya labarin Muhammad a ce ai dan sihiri wa kana ba'dhum wasu ko suka ce a'a na kuru kahana mutum bokanci yake yi ƙara ma'azun wasu ko suka ce na kulu shar ko cewa ka yake mawaki ne wa ƙara ma'azun wasu ko suka ce na kulu inna hu majnun mutum mahaukaci ne yana da tabuwar hankali wa hadha alladhi bihi abin da yake yi na kira zuwa ga Allah jununun hauka ne wa yake yan amuta ana tashi sai aka yi ittifaki a wannan shekara kawai a ce annabi mahaukaci na'am abarta mahaukaci idan naqtasimu turuqan muwassila ila makka mun kokari mu rarraba a duk wata hanya a duk wata hanya da ke shiga garin makka kullu tariqin ko wata hanya da ke zuwa makka nadau fiha jama'a wa jama'a a wurin idza marra bihim qabilatun idan jama'a suka biyo yubqirunahum a ba su labarin anna muhammadan sahih annabi muhammad sirri yake aw anna muhammad tahi ko a ce annabi boka ne aw anna muhammadan shari ko a ce annabi mawaki ne aw anna muhammadan majnun ko a ce annabi hauka ke fakatasamu suka rarraba turuka makka hanyoyin makka duk hanyar da ke zuwa harami sai a zo a dace da kun ga da an gaba ki ta ce to ku je hantara da mahaukaci yana nan amma ba ba kura yake ba cewa yake abi Allah guda li yasuddun nasa dan su tara mutane an sabilillah ga hanyar Allah garin Makka yana da hanyoyi masu yawa wanda ake shiga to kafirai suna tara ko wata hanya dan su raba mutane da Allah su raba mutane da manzon Allah su raba mutane da littafin Allah kuma abun mamaki abun al'ajabi har yanzu masu tara mutane ga barin ɗakin Allah da barin manzon Allah har yanzu zuri'a suna nan ɗiyansu da jikokin suna nan cikin garin Makka ba ruwansu da Allah ba ruwansu da manzon Allah ba ruwansu ba da halin Makka wallahi a garin Makka na ga wani direba tsoho tugo ya yi hurhura muna tambayar ina ne hanyar zuwa harami sai ce shi bai san hanyar harami ba sai muka ce ku gode ma Allah ku yan tafujiya ne ku kun ga Ka'aba har kun gaji sai ce ni kace muka ce ɗakin Allah da Allah gare sai ce wallahi tun yana yawo har ya zama saurayi har ya tsufa wallahi bai taɓa shiga masallacin Ka'aba ba yadda bai taɓa ganin ɗakin Allah ba, kuma bai san hanyar da aka yi a je masallacin Ka'aba ba, kuma ya ce kara hamsin. Duk wanda a cikin motar sai da ya sallar lai, aka ce malam ba ka zuwa juma'a ya ce a'a, shi can ƙauyen su suka juma'a. Iyaka suna shigowa da fasin da garin Makka. Sai aka ce ko irin ga azumi irin ga shauki na kana son ka ga ɗakin Allah shi. shi tun da Allah ya ce ta ganin ta ba kuma bai so kuma bai ra'ayi kuma nan da mun rike duk da zamu je ga Ka'aba kuka da yace don Allah mu take ko ba kawai su yana iya fashewa da kuka in mun shiga Ka'aba to abun mamaki sai a ga wani Najeriya wani Niger wani Tani wani daga Kamaru yana kunce-kunce ya je ɗakin Allah ya je ɗakin Allah ga wani ɗan garin Makka shekara hamsin wallahi bai taɓa ganin Ka'aba ba. Kuma ya yi murmura, kuma ya kace ba musulmi ba ne kai bala'i, kai fara. Shi ne kawai kamar shiga tukin mota, in ya shigo a da fasin da ya kamar ka, amma ya je ga ɗakin Allah bai da wannan lokaci. To don haka su ne waɗanda yake sun sanya Ƙur'ani idiyin a rarrabawa su yi imani da wani su kafirce ga wani. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko rabbika la rasi da girman ubangijinka la nas'alannahu wallahi sai mun tambayi dan makka ko sai mun tambayi yahudawa ko sai mun tambayi masu tara mutane gaba da tsakin Allah la nas'alannahu wallahi za mu tambaye su ajma'in baki daya tambayar da za mu yi wasu amma kanu ya'malun ga wannan mugun aikin da suke yi na tara mutane ga barin ziyarar ɗakin Allah. Fasda ya Muhammad, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fasda ka bayyana bima tukumar da abin da Allah ya aiko ka da shi. Abin da Allah ya aiko ka da shi na tauhidi to bayyanan ma jama'a da shi. Wani balarabin daji ya shigo garin Makka sai ya ji Makka wani ana rama yana karatu yake fasda bima tukmar sai ce ma Allah ma karantawa yake fasda bima tukmar sai ce bari in yi sujada ni ba musulunta ba amma asjudu li fasahati zan ma Allah sujada fasahar Qur'ani ta muke ya faɗi ya sujada ya tafi ya tafi ya ce Qur'ani akwai daɗi ya ce ma Allah ma kara ya ce fasda bima tukmar yace wannan ya isa a gano maganar Allah ce wai fasda ka bayyana lima tukmar da wanda aka ce ka bayyana da shi ne kira zuwa ga Allah wa amdi kai ta kira mutane zuwa ga Allah wa a'rif ka kaura ke anil mushrikin gabanin kafirai hadha qabla al-amr bil jihad wannan kafin a hore annabi da yin jihadi inna kafainaka وانت سمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المستهزئين بك duk wanda ke maka injili to mun maka maganin su kana hamsatun akwai wasu mutum biyar min kuffari makka daga kafuran makka yastabiquna bir rasul ba su da aiki sai izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum alladhina shaddadu ilaya su ne suka tsananta cuta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabbu suka zagi annabi bishiri da bakan waka wal nasri da magana ta zube wani kunne ma utuhu min quwwati da duk ƙarfin da Allah ya ba su fil balaga na balaga da kallamu bil rasul sun yi magana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zaɓe shi alwali duk da mujira akwai wali da mujira yana cutar manzon Allah al'asi ibn wa'il akwai asi dan wa'il sai wajen ibn qais sai a sojubnul mutsalif sai harisun da yake wayannan mutum biyar sun cuci annabi cuta mai tsanani wa shaddadul idayat alai sun matsa ma annabi da cuta fa ahalakahum Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su kullum kowane guda ramahu Allah Allah ya jefe shi bida'in da rashin lafiya la dawa a wanda ba ta da magani hatta ma ta hanyar mutu to kaga Allah ya ma annabi maganin waɗannan miyagu akwai wanda ya taka kaya cikin biyar ɗin nan kawai ta kumbura ta kumbura har aka zo aka yanke ya mutu akwai wanda yake ciwon ido mai tsanani ya same shi wannan ciwon ido shi ya kashe shi akwai wanda yake an taƙahu ka asar da ta tiskahu ya ji mai hamziya shi wannan cikin biyar ɗin ciwon moɗa shi ya kashe shi idan ya sha ruwa ko da kofi dubu zai sha to bai koshi zai fita ya fita har cikin ya tsari ya mutu akwai wanda ke kuma miyaku Allah ya sako mashi duk jiki ya kuraje da marurai ya mutu na biyar shi kuma sai Allah ya jarrabe shi da ƙaya ƙaya kawai ta san sokai da ƙaya ta soka mai wasu kuma sun ce hadishatu sahani falillahi naqatu shawqa'u akwai wanda shi kuma ma ce ta gogan mai kama sai kawai ta kumbure mutu to wayannan masu cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyar Allah bi ya halaka su gaba ɗaya Allah ya ce inna ka bainaka mu ne muka isan maka ya almutazi'in masu izini gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwane masu izini allazina yaj'alun sune wa'anda suka sanya ilahan akhar wani abun bauta ma Allah tare da Allah fa sawfa ya'lamun da sannu za su gane kuransu ai aqibata amrihim za su gano yadda karshen lamarin su zai kama wala kanna alam haqiqa muna sane ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annaka yadiqu sadruka zuciyarka tana kunci bima ya kuruwar da wanda suke gaya ma na mugunyan magana da zagi da ike zagi. Fasabbe kai tasbiri mutalaffisan kana mai cuɗanya da hamdar rabbika da godiya ga Allah. Ai kun subhanallah wa bihamdihi. Ka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah. Wa bihamdihi godiya ta tabbata ga Allah. wa kun min as-sajidin ka zama cikin masu yin sujada ma'ana masu yin sallah wa abud rabbaka kai ta bauta wa ubangijin ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hatta ya ce kan yaqin har mutuwa ta zo ma kai ta bauta Allah haka mutu al-mautu al-yaqin shine yaqini anan al-mautu al-yaqin huna al-mautu abin da ake ce mai ƙini nan mutuwa ya ta bauta Allah haka mutu laisa kama ya kulu ba'du sufiya ba kamar yadda wasu sufaye ke cewa ba allazina la qadama lahum fi shari'a wayanda kawai su bata zauna akan dutse shari'a ba ma'ana hakika ta musu yawa suna cewa annal insan mutum dan adam ya abudu rabbahu ana son ya ta bautar Allah hatta ya fitar ya ƙin har ya samu ya ƙini ba kowa ba komi sai Allah to wai ya samu yaƙini wai ya turkar ibada daga nan an ba shi dama ya bauta Allah shi Ibrahim radiyallahu anhu yace to ni a shehin sufaye ni ne shehin waliyai ni ne shehin arifai a zamani na al ibadatu la tasqutu abadan ku ji baki na ibada ba ta faduwa ga mutum har abada wa abudu rabbaka ka bauta ma ubangijinka hatta ya ce ka yaƙin an mutuwa ta zo maka to dan haka ibada ba ta taraya ta in an mutu al yaqinu huna al maut abinda Allah ke nufi da yaqini na mutuwa laysa al mushahada ba ganin Allah ba fakar kawai
بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
suratul nahl wannan sura ita ake ce ma suratul nahl wai sura ta kudan zuma makiyatun makka ta sauka illa wa in aqabtum sai ita Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi zuwa karshe ita wannan ta makiya ce miyatun aya ɗari ce وثمان وعشرون آية da aya ishirin da takwas wannan suratul nahali ita ce sura ta goma sha shida daga surorin alkur'ani daga bakara zuwa nan tana da aya ɗari da ishirin da takwas suratul nahali minas suwarin makkiya wannan sura tana daga surorin da suka sauka a garin makka التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى وديك تنا مجانا كان أكيدا نا كأي الله با أبو بوتا لك سياسي الله الألوهية وانا سورة سورة النهل ذات وانا بيان الألوهية تألا سي با وانا كباتا أبوتا وإن با الله الوحي ذات مجانا كان وحي يا الله يسوفك من الله البعض za ta yi magana tashi in an mutu ana tashi annushur tara mutane ranar tashin kiyama litata haddasa tana son ta yi bayani an dala'ilin kudrati alamun cikak ikon Allah wal wahadaniya da kadaituwar Allah fi zalika alam a wannan duniya da muke ciki akwai wasu abubuwa kusan guda goma duk guda idan ka ji ba yana gwada maka ƙarfin Allah da buwayen Allah da matsayin Allah idan kana so ka ga ayoyin Allah to wannan sura za ta gaya ma akwai ayoyin Allah birgit a cikin sammai ga rana nan ga wata nan ga taurari nan ga giragizai nan ga iska wal ardi akwai ayoyi masu yawa a ƙasa ga mutane nan ga dabbobi nan namun daji tsuntsaye itace duwatsu tsirrai duka suna nuna wahdaniyatullah wal bihar idan ka je a rayuwar gulbi ka je teku ko kwara za a ga wasu ayoyi na Allah wal jibal ko ka je wajen halittar duwatsu wal suhul ko wajen da akwai wal widiyan da wajajen da yake kware ne mai tara ruwa walma da ruwa alhaƙin wanda ke zubowa daga sama wanda ba da tsirrai annabi wanda ke fitowa daga ƙasa walkul sannan za ka ji ana bayanin jirgin ruwa Allah ci ta jirgin fahar wanda ke gudu saman kulli ba ta nuce ba wannuju wannan sura za ta yi bayanin taurari allati yubtada bi yatati biha salihun wanda masu tafiyar da ke amfani da ita fi zulumatil layl a cikin duhun dare ila akhir tilkal makani idan ka shiga wannan sura mai aya 128 za ka yi ta ganin ayoyi wanda ke gwada ma Allah guda ne allati yara hal insan wanda duk wanda a ɗan adam to yana iya ganin ta fi hayatihi a rayuwar shi wani tarifa yana iya riskarta bi sam'ihi ta hanyar jin shi wa basarihi da ganin shi wahiya suwarun hanya mushahada labarai ne na wa'anda yake samanni ana iya gare su wa mutumata sura wannan sura a ƙarshe an cika ta da amurin rasul ana so manzon Allah bi da'awa ila Allah ya rika kira zuwa ga Allah bil hikma wal mau'izati al hasana was sabri ya hakuri wal afwi amma ya kawo min al adha da abin da yake gani da cuta a cikin hanyar kira zuwa ga Allah to wannan shine abin da wannan sura ta suratul nahl za ta yi mana bayani akan shi insha Allah ta'ala a cikin kwana hudu da suka rage mana da wannan karatu mai girma mai albarka بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أمر الله لما لم أتى نتاتي القيامة أتى يازو معنى كتاتي القيامة يازو نزلت وانا سورة تاسوكا باين اقتربت الساعة وانشق القمر تاسوكا كاكي سورة القمر تنا سوى تاتي القيامة يا مزو اقتربت الساعة tashin kiyama ya matso wancan kalkamar wata ya tsage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ya fada saman dutsen Abu Kubai guda ya fada a cikin kwari sai kafirai suka ce kai kai kai tun da manzon Allah ya ce ka tara mata sa'ar an kusa tashin kiyama na kurko ba da shai mu rage sabon Allah ya anna muhammadan dan annabi muhammadu يخبرنا أن الساعة قد قربت ويتات القيامة يا مجو فصبروا زمانا سكي حقل لوكتي بيتو ولم يروا شيئا بس أن يرقوهم أموتوا قالوا له سكتي مع النبي ما رأينا شيئا فالنبي قال اقتربت الساعة وانشق القمر تات القيامة يا مجو kuma ga wata ya tsage yau shekara dubu da ɗari hudu da wani abu domin mara a yana ce a hanyar zuwa ba su komi ba fara zala sai Allah ya saukar da wata sura suratul anbiya ya fata raba linnas hisabu ka ce hisabin mutane yana matsowa ko ban fi gaflatin muridun haka har suka ce to tunda ya kara cewa abin kusa yake na kun ba ya zama dan masawan Allah fara zala bayan sun kare kafin su koma malalata sai Allah ya ce ata amrullah to da abin da aka tara kayan ya iso a ta amurla lamarin Allah na tashi kiyama a ce kayan ya zo ana cewa a ce amurla ga lamarin Allah na tashi wa zaman nabi sai aka ga manzon Allah ya samu ya miƙe tsaye ووزم المسلمون مسلمين suka zaɓi rabuwar ya tsaye suna kallon sama idan tsawa ce za ta faɗo duk a mutu ya sun nuna annal kiyama ta karkamar suna son tashin kiyama ce za ta sauka to wannan ata amrullah ai as-sa'atu tashin kiyama qaruba ta mutu dan haka fala tastajilu ku bar neman gaggauto tashin kiyama yana gab da ku ai la taslubu ku bar neman ai tashin kiyama kabla hinihi kafin lokacin shi fa ina ruwa kan ku sani tashin kiyama yana nan a je la mahala tabaki subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya girma amma yushrikun ga wanda suke tara da shi da shi na gumaka shehu yake laisa fihi anna al-muslimina yastajilu sa'a nan da Allah yake fada tastajilu ku bar neman gaggauto ta ki kiyama to shehu yake ba da musulmi ake ba saboda Allah ya ce yastajilu bi alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yarda da tashin kiyama ba suke neman a gaggauta kawo tashin kiyama yanzu wallazina amanu Allah ya ce masu imani مشفقون منها سورة قرآن ولا تساجد القيامة هكذا قالت في سورة الشورى هكذا الله يجي هنا سورة الشورى هم مسلمين لا يستعجلونه وستما شيوا أي ماذا أي تاج القيامة لأنهم يخافونه سنة قرآن دون تاج القيامة إنما يستعجله الكفار كافرين سوجة جمع النبي أي ماذا أبوسك هو دوتي وتتعن الجنة الجنة استهزاء تقول إنجلي للنبي صلى الله عليه وسلم يوزن الله صلى الله عليه وسلم turan da aka ce a ta amurin lahi lamarin Allah har ya zo da siga ta fi'ili mali a ta ta ga fi'ili mali fi'ili mali ne har an yi an gama dalilun wannan dalili ne ala qurbi sa'a akan cewa tashin kiyama kowane lokaci tana iya zuwa lianna rasul da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunu yana cewa bu istu ana wasa'a kahatai da ni da tashin kiyama Allah ya turo mu muna jere da juna annabi ya nuna ya san tafiya da manuni sai yana haka yana motsa su yace bu istu ana wasa'atu kahatai an aiko ni da ni da tashin kiyama kamar ya sunna guda biyu yadda kagga guda ya ɗan fi guda tsawo amma ba kwarai ba to duk wanda ya riga guda zuwa to guda biyu wa zai to kaga annabi shi ne manuni shi ya fara bayyana to dan haka in ka ji bayanan tsere ba su da wannan ba ta da yawa to da risalar manzon Allah ta bayyana a duniya sai tashin kiyama shehu yake at-tafawut sai bayan nubuwatin nabi da annabtan manzon Allah wa sa'a da tashin kiyama haka na haka ne yasbiqu ahaduhum al-akhar guda zai riga guda biya sirin amma kaɗan sannan yana cewa wa ma matsali wa matsalu sa'ati illa kafara sirriha ni misali na da zuwan tashin kiyama kamar dawakin tsere ne dawaki da a filin su kuwa kaga kowa na iya tsere ma wani ina iya riga tashin kiyama tashin kiyama na iya riga annabta wa hada dalilun shehu yace mun samu dalili ala anna tashbiha wannan tashbihi fil bidaya a wajen farko suka yi kama da juna la firgaya ba a ƙarshe ba farasa al-rihan dawaki na filin su kuwa shine farasa arrihal dawaki biyu guda biyu na filin sukuwa yanzu ne kalifin bidaya za su fara tafiya tare amma ba a hirar daga ƙarshe la mutta an yasbika ahadahu ma al akhar dole dai guda ya tsere ma to intizaru sa'a muna jiran zuwan tashin kiyama wa nubuwatu muhammad muna jiran annabtan manzon Allah kuma haka za ke rada jere su kafara sai da halin kamar dawakin tsere ne amma wata gaya daga ƙarshe la mutta dole an na arifa salika minhuma za mu gane wanda zai riga tun da annabi ya riga tashin kiyama zuwa to yanzu annabi ya riga ya zo yanzu ya ka jira tashin kiyama to tun da tashin kiyama aka jira sai Allah ya fito a bar jira a ce amurullahi fala tasayu lamarin Allah na tashin kiyama ga yanan ya zo a bar jira dan haka annabta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tashin kiyama su ne aka ja to dole a gano wa zai riga annabi ya riga zuwa dan haka tashin kiyama zai biyo bayan annabta amma wata rigaya a ƙarshe labud da dole an na alifa sabiqa minhuma za mu gano annabi ya fara zuwa sannan daga baya tashin kiyama zai arafna mu dai mun gano annan sabiqa ko Muhammad annabi Muhammad ya riga tashin kiyama yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijirar shi wasa'atu ita ko tashin kiyama a kwana a tashi ta tulu za ta biyo mu annabtar manzon Allah laisa bil gaya ba a wajen matuƙa ba algayatu ita gaya haqiqatun kuwa take la ya'lamu waqtaha illa Allah ba wanda ya san sanda za a tashi kiyama sai Allah walakin sai dai lamma kana fara sai rihan tunda an ce kamar dawakin tsere ne wal nabiyyu bu'itha annabi ya riga ya zo da alqur'ani ya zo wa duniya da annabta wa huwa akhirul anbiya kuma shine karshen annabawa alimna to kaga mun gano annas sa'ata kad qarubat tashi kiyama na gab da mu kama ya kul kama yadda ya ce ana auren nasu da isa ni ne mafi cancanta in yi alaƙa da annabi isa ɗan maryam da annan hulai ta mai yi wa mai da hula biyu ba wani annabi tsakanina da annabi isa ni kuma daga gare ni la nabiya ba ali to da aka ce a ta amurullah lamarin allah ya zo a abbara allah ya yi bayani a nan bilmadi da siga ta fiye الإيماني يقول المفسرون ما تفسير إلى إمام جلالين إمام سيوطي لمحلي سنشي ألا ياتي أتي لتحقق ولتحقيق وقوعي سمود أبو دولة زي تبتا أو عبر بالماضي كوكو آياتي أتا لأن أمر الحضرة سمود هرك حلا ألا كله ماضي دماضي يعني أنقبا أمور يبتيها la ya tafiya da haka fala tastajilu uban neman tashin kiyama ya zo da sauri subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya girma amma yushrikun ga wanda suke hada shi da shi na bauta na gumaka ai laysa lahu sharik Allah bai da abokin tarayya yunazzilul mala'ikata Allah na saukar da mala'iku shi ne mala'ika Jibrilu. Jibrilu na sauko ma manzon Allah bin ruhi da wahayi min amrihi daga umarnin Allah. Sai ya saukar da wahayin Allah alamun ya sha'u, ga wanda Allah ke so ya zaɓa min ibadihi daga bayan shi wa humul anbiya su ne annabawa. To abin da ake ce ma annabawa idan wahayin Jibrilu ya sauka an anziru ku yi wa mutane gargaɗi ay khawful kafirin ku ba kafirai tsoro bil azab da azaba wa alamu kuma ku sani annahu la ilaha illa ana ba abin bauta mana gaskiya sai ni in ji Allah fattakuni ku ji tsoro da'ahu nan Allah na kira mutane ila tauhid kowa ya imani da Allah ya kaɗai ta Allah. Wattauhid shi tauhidi ala salati maratiba ya kasu gida uku. Yadda kaga addini ya kasu gida uku. Akwai Islam, akwai iman, akwai ihsan, akwai shari'a, akwai ɗariƙa, akwai haƙiƙa. To shi ma tauhidi ya kasu kashi uku. Tauhidul ammati akwai tauhidin amawa masu cewa Allahu la ilaha illa huwa Allah ba abun bauta da gaskiya sai shi kaga sun ɗauki Allah bai nan sun ce illa huwa sai shi sun mai da Allah sun yi magana da Allah da damirin gari tauhidul khassa su ko khassawa ba su sa ma Allah damirin gari tauhidin su la ilaha illa anta yadda annabi Yunus yayi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai tauhidul khassati al khassati shi kuma abin da yake la ilaha illa an ba abun bauta mara gaskiya sai ni ya anna hada dan wannan laysa bi muwahhid ba mai kadaitawa bane inna ma sami at-tauhid shi ma yau ya yi tauhidi min al-haqqi tabaraka wa ta'ala daga Allah zuwa gare shi sai yaji ana cewa la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li لا إله إلا الله وإذا لا إله إلا الله تتاهنا وأنت توحيد العامة التوحيد الخاصة التوحيد الخاصة الخاصة توحيد العامة صنع أنفاني هو الله لا إله إلا هو خاصة صنع أنفاني أنت لا إله إلا أنت خاصة الخاصة صنع أنفاني أنا إنني أنا الله la ilaha illa ana to shi kuma abin da zai haɗe su gaba ɗai shi ne la ilaha illa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah mafi girman abin da na faɗi da ni da duk annabawan da suka gabace ni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Akwai wani ilimi mai ban mamaki na tubanci, ita wannan laɗin idan ka jata kai mata madda mai tsawo, to Allah zai ruguza zunubin kan shekara dubu hudu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. To idan kana son ka ci gajiyar zunubin kan shekara dubu hudu a rubuce shi a kaune shi sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan ka ce la kwai to sai ka rubuta tuzurfan idan shekara ka arba'in ko hamsin sauran dubu uku da ɗari tara da hamsin ɗin ka sai a mai ma da su dada to don haka la ilaha illallah ita ce mafi girman kalmomi baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yake khalaqa samawati wal arda Allah ya halitta sammai bakwai wal arda da kasai bakwai bil haqq da gaskiya awwal ma arfa bihi nafsuhu farko abin da Allah ya sanar kai shi annahu shi Allah khaliqu samawati wal ard shine mahalicin sammai bakwai da kasai bakwai li'anna al-kuffar saboda kafirai لا ينازعون في هذا باب جايية سوى ألا شيء سمي ألا شيء كثير ولا إنسان سألتهم ولا خلق السماوات والأرض ليقولن الله تعالى أبيد يا جنما عما يشركون قامنا سكا تارا شيء شيء ناهو تاريا أي هو الخالق الله شيء هل تقومي وغيره أبدا با الله با ليس بخالق الجهل سكوني با الخالق وغير الخالق دمي حلتا لو دمي حلتا لا يمكن المساواة بينهما من يؤتي به بلاد خلق الإنسان الله يا حلت مسلم أدم من نطفة لقروا مني إلى أن سيره قويا هيا ويل شيء أكثر شديدا بيتنني هذه الآية wannan aya ta sauka a cikin ubayyu ne halal ya tona kabari ya fitar da ƙasa rundugaggi ya zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fattaha ala wajhi gari ya kankata wannan incen wannan kashin ga fuskar manzon Allah ya ɗauko rubabben kashi ya zo ya fafface shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce man yuhyi al-izam ka ta yan amutu ala tashi to wannan rudugaggiyar ƙasa wa zai iya tada shi wa hiya ramin ga ya ruduge an tattaqul kai ke cewa inna rabbaka yuhyi hada wai Allah na iya raya wannan kashi hatta ya tsira insanan har ya koma mutum haka fara bidabi sai ya kama ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin yace kai ne ka cewa Allah na iya tada wannan kashi ya bai da shi dan adam sai manzon Allah ya ce bare wa yutafi da kallah Allah na iya tada wannan kashi rundugagge ya mai da shi ɗan adam kuma kai sai Allah ya kurmuta ko ta jahannama. To shi wannan ubayyuni khalaf lam yazan bai gushe ba ya tinnabiya yana zo ma annabi bi makalatin da maganganun banza hatta ta'alahu har sai da annabi ya soke shi yau ma'udin ranar uhudu ba'anatahu wannan suka da tarihi bai mace da ita ba allati ma ta liha wanda ya mutu da ita a nan yana so ya bada labarin ubayyu ne haram yana da wani doki shi dokin dokin tsafaffen doki ne saboda ana ba shi nama shi dokin nama ya ci ba haƙi ba ya ci nama ya tafiya saboda tsabin da ake mai dokin ubayyu da halafin ƙarfi gare na tsari ne shi ba wai haƙƙi ka ba doke shi ba ko irin hoton dawa a'a nama ya ka bashi da farke ya ci in ya gama ya bashi biya ya sha to shi ne wata rana zo haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yana izza yana takawa ubayyu da halaf yana ganin duk makka ba mai tsafaffen doki irin nashi sai ce Muhammadu kaga doki na annabi ya ce wa ya na gado ke ya ta gado ki ba irin na ku ba ku na ku haƙƙi ya kaci da gogen dawa ni ko na nama ya kaci da giya annabi ya ce na gani na gado ki to ba sai kana annabi ba sai ce muhammadu sai annabi ya ce na an ubayyu sai ce kalli lokin ka da kyau sai ce na gani sai ce ni an maka sheka sai na kishe ka sama wani dokin dawa a kwana a tashi ni a adare ka sai na kashe ka bisa wannan doki sai manzo Allah ya ce a a ubai ni dai ni an maka shinka ni zan kashe ka kana bisa wannan doki da sai to shikenan sai na kowa na da asa a kowa an je yakin badar ba kashe ubayyu ne halafin ba tantibi ya dawo gida da aka je yakin uhudu yakin uhudu sai ubayyu ya yi kwance-kwance saman dokin nan nashi na tsari ya yi shuka kamar iska kamar yana tashi sama sai ya jira gaban safon manzan Allah kawai kowa ne sai ga ubangi rikici ya wado da mashi sai ya ce hannun mubarak akwai mai ji da kai nan ya zo a aika shi lahira sai sahabbai suka taso irin su sai na hamza irin sai na umar irin su sai na alimin abin tsalibin ruwan da ya taso sai ta haɓa yaro ni da babban ku nake ni da babban ku zan haɗa aiki babban ku ya sa alƙawarin da nan mai muna maka to ku ce ya zo a cikin alƙawari annabi na ta cikin rumfa ta ka ce ga wani ke ɗani nan suna mai ubangi ne halaf duk wanda ya zo sai ya ci wai ne ita ba bai sai faɗa ba duk wanda ya taso sai faɗa sai ta haɓa kayan yaro mai gidan gaba ɗai a ce mai gidan rasulullahi ya hito yau da rasulullahi zan faɗa aka gaya ma annabi talaucin sadaukai gwarzon gwaraje namijin maza ya samu ya taso maza Allah ce kuma ni wuri in yi maganin shekaru kuma ni wuri in yi maganin shekaru manzon Allah ya ce ubangiji ne Allah na gaya ma tun makka cewa sai na kake ka saman wannan doki na ka na tsari sai ubayyu mara kunya yace ni kuma na kawo ma takakka har inda kake in kake ka saman doki na sai da bai ce bismillah sai manzo Allah ce aliyu ina ma shi aliyu na bi talibin ya mi koma manzon Allah ma shi da ya mi koma manzon Allah ma shi to in za a gane annabi ba irin sauran mutane ba ne sai ce ba jibrilu ga mata a tsomo mai ita cikin wutar jahannama ta ebo dai ta ebo bala'i ta ebo musibar jahannama a dawo wanda ita cikin sakan guda dan haka manzon Allah ya aiki wace ga jibrilu sai ni kama da ga sai na ali sai ni kama jibrilu jibrilu na ansa kamar kyanta da bismillah har ya dai da matan can kasan wutar jahannama ya tsomo dai da bala'in wuta sai ya dawo yake rasulullah ya gama ta an tsohon wata da yace an gyara ta da kyau yace dan an gyara ta rasulullah to sai ubangi ya taso ma annabi yana saman doki manzon Allah na kasa yana tasowa annabi na taso mai to an yi sa'a manzon Allah mai tsawo ne mai kiba annabi ba gajere bane annabi ba lauka bane annabi kotashe ne malam da annabi ya tsarkaki ubangi sai yan baka mai wace cikin makoshi nan sai ka ci tu sai ga wuya da ya saka mai wacan nan sai annabi ya zuware ta saboda yan ba a cire ba tana ɗauke da nan jihar annaba tana iya duka furar da aure su ta kashe sai ya maza zuware ana cika mai wace sai ce wai wai wai wai yo wa katalani muhammadu katalani muhammadu muhammadu ya taba tare ya kashe ni sai kafare suka ce kai ka ci karaci daga ɗaya ya ɗan sosa maka wayanka sai ka ce wani ya kashe ka sai ce kukun ka ga suta ya ci gamatar ta daga har tsakiyar waya sai ya ce ina jin wani dahin da ban taɓa jin iri ne a rayuwata ba kuma mutuwa zan yi kuma bala'in da nake ji da za a raba wa 'yan adam ɗin da a duniya gubar da a cikin jikina duk wanda a duniya ya wuce sai ya ce kun mance muna faɗa da Muhammadu na ce sai na kasai ya ce shi ma sai ya kasan to yau yadda na ga ya taso min ka dangana da bai bayu sa ma ce ba da ma ji na toho min wallahi ji na mutu yadda da ma ji na toho min ga fuska na san wallahi ta adadi na zan mutu to balle ga ta an saba shi cikin waya ya zo yana wanyo wanyo wanyo ana ta farara mai ruwa dan maza ya harbe ya faɗi mutu. To shi ne shi wa zai lawa anu yake shi Ubayyu ne haram shi ne wanda ya daɗe yana jayayya da manzon Allah hatta ta'anahu nabi har sai da annabi ya soke shi yawma uhudin ranar uhudu sai ta ta'anatahu wannan sukan nan Allah ma da ya wata annabi ya kace shi da ita ma'ana duk tarihi kowa ya san annabi bai taɓa kashe kafuri ba in ba ubangi ba. Sunan ne annabi ya ce wairun liman qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun hadisi ne wairun tsananin azaba wuta ya tabbata liman qatala nabiyyan ga duk wanda aka je yaki sai ya zama bai ta'a ba ya kashe annabi zamani ne duk wanda ya kashe ma Allah annabi zamani sai ya shiga wuta sai ce wanda kuma ya yi sakaci har annabin zamani ne ya sa takobi ya kashe shi to shi ma ba magana gafara sai Allah ya kunsa shi wuta saboda duk abin da zai tara haman manzan Allah sai yadda ta kashe wannan to kafin ya haɓa shi shi ya sa Allah ya ce wailun liman qatala nabiyan aw qatalahu nabiyun da wanda ya kashe annabi da wanda ya bari annabi ya kashe duk ya wuce daga baya to da haka ubayyun nan ya ce wa zai iya raya rudugaggin ƙasƙashi. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin huwan lalli halaka ubayyan min numfashi. Shi ya halittu wannan ubayyu daga ruwan mani, hatta sayyara hu ƙauyen har ya mai da shi ƙarfa shadida mai tsananin ƙiyayya ga annabi. Fa'iza huwa sai ga ubayyu ne halaf hasimun yana faɗa da jayayya da manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam ai shaduri shadidil husuma yana tsananin husuma ma Allah tabaraka wa ta'ala tare da Allah mubin yana bayyana da kore cewa ai an mutu a tashi wal an'am raquma wal bakar da shanu wal ganam da tumaki halaka halakun duka Allah ya halice ta saboda ku Allah ya halitta maku fiha dukkan kuna da suturar da kai maku maganin sanyi da ruwa fiha a cikin gashin dabbobin nan ai Allah ya halitta muku raƙuma da shanu da awaki sai ya halitta muku ma ta tafi bihi abinda za ku yi maganin ruwan sama da sanyi da shi min al-aqdiyati daga barguna daga riguna wal ardiyati da barguna min ash'ariha irin bargon da ake yi da gashin raƙuma da na awaki sha'arul hayawanat gashin dabbobi na jirfi ardiya ana muna riguna wa ardiya da barguna ana muna riguna ana muna barguna da shi wa fi aswatiha siyaman cikin gashin na dabbobi ana muna hema wanda za mu shige ya zama ta tare muna zafin rana ta hana mu jin sanyi wa manata mun tanadar muku kayan amfani minan nasi na ɗiyan dabbobi nan da kuke yankawa والدفي da nonon da kuke fata wal ruku da wayannan da kuke hawa wa min hata kulun sannan kuna ci daga namun su
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم
الله تبارك وتعالى ياتي والأنعام dabbobin jin daɗi raƙuma da shanu da awaki halaka halakun Allah shi ya halice ta saboda ku ya ku ɗan adam fiha tikkun tana tunkuɗe muku sanyi saboda rigunan da ake yi da gashin dabbobi da barguna da ake yi sannan wa manafi kuna da amfani na nono da 'ya'yan dabbobin da hawa wa min hata kuluwan sannan kuna cin naman dabbobi wa lakum jamalun kuna da tsabar kyau fiha a cikin dabbobin nan idan mutum ya tara garken raƙuma ko garken shanu in aka ce wannan sanda guda duk na mutum guda ne sai ka ga mutum na jin daɗi ta ɗari shi ake ce ma sanda to idan aka tara sanda guda ta shanu ta ɗari kenan aka ce duk na mutum ne to Allah ya ce wa lakum jamalun kuna da kyau fiha a cikin da idan kuka kalla sun take daɗi yanzu tun naure hayyina turihun sanda take dawowa da malice zuwa wajen barci wa hayyina tatrahun da sanda kuke sakin ta zuwa kiwo to kuna jin daɗi kuna alfahari da ganin ta wa tahmilu asqalakum dabbobin nan tana ɗaukar kayan ku masu nauyi ila baladin ta kai muku zuwa gari mai nisa lam takunu wanda ba ku zamo ba barikihi kuna iya kaiwa garin ala gaidin ibili in ba da raƙumma ba ba za ku iya isa wurin ba illa bi shikkin amfusi sai da wahalar rayuwa kun sha wuya kun yi zuwa zuwa sannan ku kai inda za ku to amma da ka hau saman doki ko ka hau rakumi sai da ka isa wurin cikin lokaci inna rabbakum ubangijin kuma halicinku la ra'ufun mai tausayi ne gare ku rahimun mai jin kai ne gare ku sanda ya halitta muku dabbobin da za ku rika hawa ta kai ku garuruwan da kuke son ku isa alhamdulillah anan ne muka zo karshen karatu mu na yau abin da muka faɗi ne Allah ba mu ladashi kuskuren da muka yi Allah gafarta muna Allah ba mu albarka Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah sanya mu da imanin mu Allah sanya mu da ƙasar mu Allah ya da wannan jiha a gaba Allah saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiya mu da gidan na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya ko kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayen mu da malaman mu da shehunan mu Allah ya sa mu da ya fice mu kuma mu da mu da su baki daya fatiha ma su lafiya fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah to da haka da kuma